wasu matsaloli a babin rafsanwa wa man tana hata bila harfin fala shay'a alaihi wa bi harfin abdala wa in sahal imamu zada aw naqas sabbaha mamun bihi wa la yaqus illa idza qama min isnatayn wa faraqa al-mawri'a bil yadayni فقل إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها فإن ذهب أقل الركوع فقمي ولا تجالسه وإن يسلمي قريت ما ألغيت بانيا وزد قبل السلام سجدتين لا تعد وله جماعة يقدم مستهلفا نربا يتم بهم وإنه جماعة يقدموا مستعلفا نربا يتم بهم ومن تيقن الزيادة جلس وبدلا لكل من خالف نصف إلا إذا ظهر أن ما اشتره وافق ما في نفس الأمر فتسه wa man tana haka wanda ya kuje nishi bila harfin ba da harafi ba wato ana cewa tana hata ko tana hada dal din ana musanya shi dal ba da harafi ba ya zama wani shi nasa bai da harafi ba falasha alai ba komai a kansa hakanan wanda ya gyara murya ya zama gyara murya ba harafi wa bi harfi in ko da harafi ya zama ya fidda harafi abdala wannan sallarsa ta ɓaci wannan sallarsa ta ɓaci yadda jazuli ya kawo a sharhinsa yake cewa wahatu lifa fitana hannu hifis salati ne gairi rarura an sami sabanin malamai a game da gyaran murya a sallah in ba ya kama ba wanda murya ta shaƙe ba zai iya magana ba sai ya gyara wannan ai kamawa ce don ya gyara ba a ce wani abu ba amma haka kawai mutum yana sallah ya gyara murya hal ta bi salatu ko wannan akwai sabani sallah za ta ɓaci da irin wannan auyi kuro ko ko a ba za ta ɓaci ba karahiya ne fa in waqa wa nazala azzatu salatu shi yasa idan ya zo ya abku mai sallah ya gyaran murya ba da wata larura ba to sallar ta wadatar masa bisa wannan kauli na biyu to kaula ne akwai zantuka guda biyu waka zalika ta awuhun hakanan daga murya da nishi wal animi ko nishi haka wal buka bi sauti ko kuka da murya haka haddab ya ciro a sharhin muhtas abul hasani a sharhin da yawa mujawwana a nan ya ƙara cewa yana daga abinda aka samu saɓani sallah na ɓaci ko ba ta ɓaci ba idan mutum ya tofar da wani abu ya zama wajen tofarwar murya ta fita haka nan busa duk wannan akwai saɓani akwai wanda suka ce sallah na ɓaci akwai wanda suka ce sallah ba ta ɓaci wannan kenan sai matsala ta gaba wa in sahal imamu idan liman ya rafkana a sallarsa zada ƙari ya yi auna ƙasko ragewa sabbaha mamumun bihi to abinda ake bukata mamumansa su masa tasbihi su masa tasbihi in tasbihin ya wadatar shi kenan ko kuma su nuna masa inda yake nuna za ta yi imkani ko ma idan duk wannan ba ta yi ba sai an fito fili an faɗa an yi magana to shikenan sai a yi maganar a sannan magana don gyaran sallah ba ta ɓata sallah sai fa in ta yi yawa sai ya sa magana in ba ta yi yawa ba don ya zama an yi ta ne don gyaran sallah kuma ta kama dole sai an yi magana wani abu daban ba magana ba ba zai wadatar ba to a sannan maganar ba ta ɓata sallah ba sai zama maganar ba ta ɓata sallah ba kuma idan shi liman abinda ya bari ma abinda barinsa zai kai ga ɓata sallah ne to a sannan ya zama wajibi ba da za a fargar da shi cewa ga abin da fa ake ciki sai an faɗa da baki ya zama wajibi a yi magana shi ya sa sai ya zama ta wajaba kuma ba ta ɓata sallah ba a wala yuqas kada a ce za a bi shi wato wala yuqas ya fi kyau kada a bi shi sai da kun mabni lil mas'ul ne ya fi dacewa da kan auna kas auna kas wala yuqas ya zama kafin kafin sanin din mai fasaha ne kada a ce za a bi shi inda ya kare inda man ya kare to kai ma mu kai masa tasbihi ko ka fargar da shi kakace za ka bi shi a wannan ƙari illa haka nan ma kuma inda ya rage to kai kakace za ka rage kai masa tafiya illa iza kama mene suna tsaye inda liman zai rage a ce kai ma mamu dole ka bi shi ka rage duk da kasan cewa ba a yi ba shine inda liman ya miƙe tsaye daga raka'a biyu kafin a ce ya zauna wanda ya raka'a biyu ana bukatar ya zauna ya sai ya sannan ya tashi ko ya kawo ragowar sallah inda yake akwai ragowar sallah kamar sallah magarba ko azhar ko da asar ko isha ko inda su sun haura raka'a biyu to a shi a maimakon ya zauna din sai ni wa farik al-mawri'a alhali ya rabi da gurin biliyadaini da hannayensa da gwiwoyinsa to a nan da yake yare amma kai ma wajibi ka ne ba ka ce za ka zauna ba ba ka ce za ka zauna ba a nan wa fara kalmauri a biliya da yi aka yi tafi ko fiye duna mai ne wata nusa ce duna nusa ce wata nusa ce duna mai ne to ko to sai ka nike إذا جلس في علاها إذن يزون ركعة فرقه مثال da aka ce ba a bi shi ba wala yi ga misalin inda liman ya tsara da aka ce ka ba ka bi shi ba da da aka yi raka'a ta farko in an yi raka ta farko ne ake miƙewa sai ake a ci gaba da sallah ba a zama to amma shi limamin ka sai ya zauna to a sannan menene abin nema daga gare ka wajibi ne kai ka miƙe kuma kai masa tasbihi haka nan ma idan mai raka'a hudu ce sallah ce mai raka'a hudu da ya raka'a ta uku sai ya zauna to kai ka zauna ka miƙe kuma kai masa tasbihi an kawo inda aka ce wa layu kafa misalin inda ba a bi shi ba a tsari to kuma sai kuma inda yake ba a bi shi ba a tawaya wala ta kun kadda kai ma muka ce za ka miƙe tsaye an sajidatin halaha daga sujada da limamin ka ya bari liman yin sujada ɗaya da ya ɗago a maimakon ya zauna sai ya miƙe tsaye koko da ya zauna a maimakon ya zo da sujada ta biyu a'a sai ya miƙe tsaye to a sannan kai menene abin nema daga gare ka kai mamu sai ka zauna ba ka miƙe ba ba ka miƙe ba amma in ka zauna ɗin fa me za ka yi za ka ce ba za ka kawo sujadar da liman ya bari ne a'a ba za ka ce ba za ka kawo wannan sujadar ba zama za ka yi kuma kai masa tasbihi wannan shine abin da yake wajibinka ka yi fa'ilam yanzu idan da kai masa tasbihi sai ya ki dawowa ya sujadar nan kai ga ka a zaune ya barka a zaman ka ya ci gaba da tsayuwarsa kai wasa da zai kai wasa da zai ina fahimta a ƙarƙar ruku'i in kana jin tsoron zai sunkuya ga ruku'u hukumi to sai ka miƙe lalle tare da shi zai zama wannan raka'ar ta koma ita ce ta farko gabaki ɗayan ku da kai da shi kakkace sujjadar nan da aka bari ba za ka yi kai ka tashi da sallar ka cikakkiya a'a ba haka aka ce ka yi ba kuma malam suru da yace ai ko ka zo ma da sujjadar ba ta wadatar da kai ba illa dai iyaka zuwan naka da sujjadar ba a ce ya jawo bacin sallar ka ba ba a ce ya jawo bacin sallar ka ba idan kuma kai kai din bayan kai kai kadai wanda aka ce kai amma sai ka kusa kai sai kuma limamin kansa ya tuna ya dawo zai sujjada to menene hukunci malam sunu ya ce wajibi ne ka bi liman ka zo da sujjada tare da shi saboda wannan taka dai ba za a lissafa da ita ba an fahimta amma wani malam sunu ne ce a ba ka bi shi ba tunda dai ka yi taka duk da an ce kakka yi amma tunda ka kutsa ka yi to shi ke ba ka bi liman ka zo da ita ba sai ka ci gaba da zama in ya dago zai miƙe sai ka bi shi ku miƙe zai tare wala tujalisu inda yake da aka yi raka'a ta farko da aka ɗago daga raka'a ta farko a maimakon shi ɗin nan ya miƙe tsaye sai ya zauna ya ɗauka raka'a ta biyu to kakka zauna tare da shi wajibi ne kai kakka zauna tare da shi idan a raka'a ta farko haka ma kuma abin yake idan raka'a ta uku ce a kamar sallar azahar ko la'asar ko isha a raka'a ta biyu ya zauna sallah na tafiya daidai da aka yi raka'a ta uku da ya dago a maimakon ya miƙe tsaye ya kawo ragowar raka'a ɗaya da ta rage a sallah sai ya sake zama to kai mamu ce za ka bi shi ka zauna a'a sai dai kai masa tasbihi wa in sallim ko da a ce zai sallama to kaka bi shi kai sallama a raita ma algaita kama a can inda yake matsalan ya bar sujjada ko abin da ya kama da haka wanda kai masa tasbihi ya ki dawowa kuma da aka zo karshe a maimakon ya kawo wata raka a maimakon wannan da ya bata da barwa sujjada daya sai ya sallama to shi kenan tunda kai haka masa tasbihi amma dai ya tsaya tsayin da ka cewa shi sallarsa ta cika to me ya kunki a sannan za a ce shi sallarsa ta ɓaci in ya sallama nan to amma kai mamu da ka san me ake ciki me ake bukata daga gare ka sai ka miƙe tsaye ka rama raka a can da ba za ka lissafa da ita ba tunda ka jefar da ita domin ko ba ta samu sujada ɗaya ba sujada ɗaya ta ta samu a maimakon guda biyu baniya sai kai gini ma'ana kenan da aka ce kai gini me ake nufi ana nufin sai ka karanta fatiha kadai ko da ita raka'an nan da aka ba wa sujjada raka'a ce ta farko ko ta biyu wanda ana yin fatiha ne da sura a to yanzu zai ka yi fatiha kadai ba ka yi sura ba kuma inda inda ake karatu a bayyana ne a sai kai karatun a boye da ya zama haka ne ya zama sallar taka ta haɗa ne ta haɗa ragi da ƙari saboda ka rage tura ko ka rage bayyana karatu ma a gurin bayyanawa ga kuma ka ƙara raka'a wadda ba ta cika ba saboda an ban mata sujjada shi yasa man na ƙasa wa zada ne hukuncinsa sujjada kamlar salami ko yasa aka ce wa zai kabla salami sajida ta yi ka ƙara sujjada biyu kafin kai sallama in ka miƙe ka kawo raka ɗayan nan fatiha faƙat kuma karatu a ɓoye in kai ta ka zauna kai sujjada ka zauna kai tahiya kafin kai sallama sai ka kawo raka biyu sai ka kawo sujjada biyu sujjada kabili sai ka kawo sujjada labali la tu'id kakka maimaita wani abu daban ba wannan ba iyaka wannan shine aka ce abin da za a nan sai zamo sallar liman ta ɓaci sallar mamuko tana nan lafiya aka aka faɗa shi yasa yana cikin wurare wanda aka ce sallar liman ta ɓaci ta mamumai ko tana nan tana nan wanda mai takamilul manhaj littafin da ake karantawa ranar juma'a da magarba kenan ko ya kawo guraren ko ذكر النجاسة سقوطها والبث نسيانه الحادث السبق قد يرد وكشف عورة سجود قفلا إن أن ثلاثة ولا فقبلا وإن على نفسه يهب أو مالي أو ظهره فأدل ولا تبالي مسابق لدى الصلاة كأنه إقامة الظن رعاة ظن رعاة كل سوا muka haƙe hun ga na ba'awa iza da fi abdala halin kulli amilin musu zai yi fa'ati da fiye fi da ma tarkul imani sarjatar lizarmu ma ta wannan mahallin shi ne na ƙarshe a lissafin shi wane ne mai takamilin manhajin a lissafin wa mai yara a lissafin mai yara mai yara wata shekara yi wa fati mai yara wata shekara ya wa fati malamin sa ne ibn ashir dubu daya da arba'in ya wa fati ko wa ashiru nil mabaruru hajjan wa umratan imamu tuka wa rushdi shammu karamfuli shammu shi mai ruwa dubu mimi arba'in dubu da arba'in yau fadi to za su shekara da wani bayan bayan malamin ko ba a kiyaye ba to dubu da saba'in ne ko kawai shekara talatin ne ko bayan malamin da dubu da saba'in ne to da wannan kenan sai wanne wa mallahu jama'atu idan ya zamo wanda yake yana da jama'a ne yuqaddimu jama'ar sai su gabatar da mustahalafa wani da za su sa ya tsaya matsayin liman nadima haka aka so gare su ya fi ake kowannensu ya ƙarasa shi kadai idan wannan abu ya faru ne inda yake akwai mamumai da yawa tare da limamin shi limamin ya masu sujada aka yi masa tazihi ya ƙi dawowa haka kai ƙarshe aka yi masa tazihi don a nuna masa cewa akwai faragowar raka amma ya ƙi yadda ya zauna ya ta yasa ya sallama da aka ce to kai kai sallama ka tashi ka kawo wata raka to tun da yake kun zamo ku da yawa me abin yi a irin nan an so kusa wani ya ƙara sa muku ragowar raka ɗaya shine wa mallahu jama'atun wanda yake yana jama'a yuqaddimu sai su gabatar da mustahalafan wani liman da za a sa ya zamo ya tsaya matsayin na farko na duba wannan fada aka ce su gabatar din ba an ce dole ba in suka karasa daidaiwa sallar ta inganta ko kuma ya zamo wa'yansu suka sa liman wasu suka ki sa liman suka ƙara sa ɗaya wato duk sallar ta ta cika ko wayannan suka ce su ga limamin da zai cika musu wayannan kuma sai suka ce ga limamin da zai cika musu shi ma dai duk sallar ta inganta saboda sa wannan limamin dai mustahabi ne ba ba dole ba ne ya sa ko da sun ƙididdiga sallah ta inganta ko zama wasu sun bi limamin da aka sa wasu suka ke sa cika daidai wasu to shi kenan an so ne a gabatar da limamin yukin mu bihim da zai ƙarasa musu sallah ya ƙarasa musu sallah to wa illahu jama'atu wato kamar wata nusa ne a kan wannan da magana ne cewa idan suna da jama'a yuqaddimu mustahalafa su sa wani da za su dora shi ya ƙarasa sallah nadba bisa an so yutimmu bihim ya karasa musu sallah wato tashi wa man taya kanar ziyadata ko jalat wa badalat to
wancan mustahalafan ya mustahalafan mustahalafan da fataha lani dukkan su zaɓe mustahalafan ne ai bai na biyu kamar zarar takarari ne na farkon